بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله شرف السنة آه، للإمام إسماعيل ابن يحيى المزني رحمه الله وجزاه الله خيرا المزني يا رسول هجران مزن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دري بيو دا أربعين دا شدا دري بيو دا ستين دا هدو أفوان دري بيو دا ستين دا هدو رحمه الله المزني صاحب الشافعي كيلان ɗaya daga cikin shahararrun almajiran al'imamu ash-shafi'i kamar da ke faɗa al-muzani nasiru mazhabi Allah ya gafarta musu wannan kuma shine darasin mu na biyar a cikin jirgin darussa da muke gabatarwa daga cikin wannan juz'i mai albarka da yake tattara mana aqida ta salaf a game da umur ko kuma usul na aqida da abin da ya shafi a ulumi na Allah da bayani akan Qur'ani bayanin aljanna bayanin imsak akan takfir na ahlul qibla da abin da ya shafi a masail na annushur wal hisab abin da ya shafi a'malu ahlul jannati wan nar da as-sifat da sauransu za mu tashi ne a yau inda al-muzani yake cewa al-qur'an wato bayani akan al-qur'ani al-muzani yake wal qur'anu a gaba ta bakwai kenan yace wal qur'anu kalamullah kuma shi Ƙur'ani zancen Allah ne, zance ne kalam ni na Allah, azza wa jalla wanda yake maɗaukaki mabuwayi wa milladun Ƙur'ani daga Allah yake wa laysa bi makhluq Ƙur'ani ba abin halitta bane fa yabidu balle ya halaka ko kuma in qata balle ya yanke ko kace wato Ƙur'ani bai da balle ya zama ya ƙare saboda daga Allah yake wal qur'anu kalamullahi azza wa jal al qur'ani maganar Allah ne ta kuma magana sifa ce daga cikin siffofi da Allah to siffar Allah kuma ba ta zama wa makhluqa e ala lahu al khalqu wal amr wal qur'anu kalamullahi azza wa jalla wa min ladunhu mun sha wannan bayanai a darussan mu na salihu sunna imam dabari wanda su uku da goma ya tattauna wannan matsala sosai wanda ya yi zafi ma a kanta alƙur'anu kalamun lahi azza wa jalla wa min ladunhu wa laysa bi makhluq eh qur'ani ba abin halitta bane ba makhluq bane zaka ci alƙur'anu kalamun lah sannan ka biyo da cewar wa laysa bi makhluq sannan ba abin halitta bane fa yabidu sai malam yace as-sifatu yace wa kalimatullahi kalmomi na Allah wa kalimatullahi kalimatu wa kalimatullah wa kalimatullah wa tammat in kalimatu rabbika ku sidqan wa adla wa kalimatullah sannan kuma malam yace kalmomi na Allah wa qudratullah da qudra ta Allah iko na Allah wa na'tuhu da sifofi na Allah wa sifatuhu da sifofin Allah kamilatun kammalallu ne babu wanda yake da ƙudura cikakkiya babu wanda yake da sifa cikakkiya babu shi shi sa babu shi ba ke cewa mutum tare yake bi cika goma saboda shi dan adam ba kammalalle ba ne yanzu ko da za ka zo a sa maka rekod kai magana ta awa ɗaya to zai wahala ba a samu kuskure ba ko kai kake saurara sai ka ji nan ka samu zalla ko nan za ka faɗi kaza amma harshen ka ya riga abin za ka faɗa ka faɗi kaza wani abin za ka yi rubutu ka zo ka ce ka yi azu ba daidai ba ko ka ce a nan ba daidai ba ne ko kana karantawa ka karanta wasali ba daidai ba yau a ce ba ka lafiya gobe a ce ka warke in za a ce yau za ka je wajen wani taimaka maka yau za a ce ba ka da shi so ɗan adam ba ba kamalalle ba ne haka siffofinsa kowa akwai irin tawayar da gare shi kowa akwai irin tawaya da gare shi wani kaza yake amma kuma kaza gare shi wani kaza gare shi wani kaza to da haka siffofi na ɗan adam da abin da gare ka na iko na ƙudura to dukkanin wannan na wucin gadi ne to waɗannan kuma na Allah kamilatun kamilallu ne kuma sannan sifat na Allah gairu makhluqa sannan su kuma ba abin halitta ba ne da'imatun kuma suna nan ko da yaushe da'imat ne ba sai da Allah ya halitta ba ya cancanci sunan alkhaliq ba sai da ya tayar da halitta ba sannan yake kaza ba sai da ya kaza ba ya kaza kamar da Imam Dahawi ya tattauna maka wannan a cikin alaƙaidatu a ɗahawiyya malam ya ce azliyatun suna nan kuma har abada eh suna nan tun can can da haka suke kuma Allah ba zai gushe ba da wannan siffofi walaysat bi muhdathatin ba wai daga baya bane suka zo ko da Allah ya kaza ya samu kaza fatabidu balle a ce sun halaka ko kuma a ce sun kai ƙarshe ko sun ƙare la Allah ba haka yake ba wala kana rabbuna sannan ubangijinmu bai kasance ba naqisan ubangijinmu bai kasance ba tauyayyi fa yazidu balle ya ƙaru wanda yake naqis he shine zai ƙaru to amma shi Allah ba ma tauyayye bane balle ka ci yau gashi nan ya ƙaru jallatu sifatuhu an shibahi sifatil makhluqina wa qasurat anhu fidanul wasifina qaribun bil ijabati inda su'ali ba'idun bit ta'azzuzi la yunalu alin ala arshihi ba'inun min khalqihi mawjudun wa laysa bi ma'dumin wala bi mafqud malin yace sifatuhu siffofin Allah jallat an shibahi sifatul makhluqina sun ɗaukaka daga kamanceceniyar siffofin abin halitta eh siffofin Allah ba irin na halitta bane da aka ce yadullahi fawqa aydihim ko bal yadahu mabsuutatan fi kayfa yasha to siffar Allah da aka ce Allah da hannu guda biyu to yanzu wannan siffar ta hannu ba irin siffa bace ta al-makhluqin mun yadda Allah na da hannu amma ba irin hannuwa namu ba kamar yadda hannun agogo ai ba irin hannun mutum ba ne hannun jaka ba irin hannun mutum ba ne to haka za mu tabbatar mu Allah da hannu amma ba za mu siffanta kaifiya na ga yadda hannun yake kamar yadda za mu yi imani Allah yana sauka amma ba mu san ya yake sauka din ba ba mu san sifatun nuzul ba lakinna na nu'minu bin nuzul nuzulan ne haƙiƙiyan yaliqu bi jalalihi da haka jallata sifatu siffofin sun ɗaukaka an shibahi sifatil makhluqin daga siffofi wanda suke na abin halitta wa qasurat anhu fidanul wasifina sannan kuma tunani na masu siffantawa shi ma ya gajiya shi ma ya kasa eh siffanta Allah kenan a siffofin Allah ya kasa wannan qaribun bil ijabati inda su'al Allah kusa kusa yake ga amsawa inda su algorna tambayi Allah wa qul yanzuru jabbaru fi kulli laylatin bila kayfa jalla al-wahid يقول ألا مستكبر يلقى غافرا ومستمنه خيرا ورزقا فيمنح ألا خاب قوم كذبوا وقبحوا إلى آخر ما قال لهك ألا كسيك وجن أمس الدعاء وإذا سألك عبادي أني إذا باي suka tambaye ka anni game da ni wa idza sa'alaka ibadi anni faqul wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun a kusa niki a kusa niki ujibu da'wata da'i idza da'an ina amsa addu'a mai addu'a idan ya addu'a nan tasa da haka falastajibu li wal yu'minu bi annahu rashidun amma yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su' da haka Allah dai shirye yake mu kankan da kai ni yabo ga Allah mu roƙi Allah buƙatunmu kai da ke da Allah akan me za ka bi wani makhluki akan neman buƙatunka me zai iya maka baya da shi Allah ke da shi ka tashi thuluthul akhir karfe uku karfe hudu ka kankan da kai ga Allah ka yi kirari ga Allah ka yi addu'o'inka ka nemi buƙatunka Allah zai biya maka Allah shirye yake da ya amsa ma dukkanin bayi duk abin da suke bukata na addu'o'i da ko da yaushe mu zama addu'a ibada ce ba a san ka gaji to ai nayi nayi nayi nayi nayi bata ansu ba la'alla Allah ya maka tanadi ko kuma sai Allah ya tunkuɗe maka wani sharri da wannan addu'ar kai ki ba ga ijabar ba kuma sai mu kokari ya zama marangacin halaliya eh domin da muka addu'ar ya zama Allah yana karɓa guziri haram abinci haram annabi tajabu lahu to ya zama a ci mu yi kokarin kiyaye dokokin Allah mu yi kokarin neman halal da kuma cin halal domin idan mun roki Allah Allah ya karɓa mana da haka Allah shi mai badawa babu wanda zai baka ba wanda zai baka agaji ba wanda ake neman taimakonsa ko neman biyan bukatu a wajensa in ba Allah ba da haka Allah a kusa yake ba'idun bit ta'azzuzi la yunan Allah ya nisa nisa yake wajen uluwunsa sara azizan wajen zaman shi mabuwayi to Allah nesa yake wajen ta'azzuz nasa wajen uluwunsa girmansa da ɗaukakarsa da buwayarsa la yunalu ba a iya cin masa alin ala arshihi yana sama da al'arshinsa ba idan min halƙihi ya rabu da daga halittunsa mawujudun mawujud amma ba wai wannan kamar da ke cikin wannan ƙawa'idi alwujud wal qidamu kaza kaza kaza ina so ne faɗa maka dai Allah dai akwai Allah din eh kamar da ke hayyun eh rayayyi ne eh hayyul al hayyul qayyum aka dai mawjud eh nufin Allah akwai Allah din walaysa bi ma'dum Allah ba wanda babu bane ba wai babu shi bane wala bi mafqud ko kuma da aka rasa aka ba a samu ba Allah yana nan hayyun ne la yamut so Imam Zahabi a cikin al'ulu ya tattauna game da wannan matsala ta alin ala arshihi ba'in min khalqihi zaka samu lafazin ba'in ta zo da yawa ga aqidar ta salaf a ce ta'ala ala ta'ala ala arshihi ba'in min khalqihi kamar da Abu Zur'a kamar da Abu Zur'a da Abu Hakim Ar-Raziyan suka hakaito wannan daga malamai fi jami'il amsar to abinda kuma ya kai su ga rutiki ga wannan lafazza guda biyu shine duk da ba a san su ba a zamanin sahabbai Allah ya ƙara musu yarda amma aka samu bidiyoyi na su jaham da atba'a nasu to sai aka buƙaci akan shi wannan wannan kaulin inda akwai zancen cewar akwai ƙaunin cewar inna Allah fi kulli makan Allah na ko'ina to ya aka samu barura aka aka ni bukata ya zama aka samu bukata akan a yi bayani da wannan lafazin na ba'in da haka sai malamai suke talaffuzi da lafazin ba'in din nan ba tare da kuma an musu musu ba akai za ka iya duba a muktasar na al'ulu na shekul albani a rahimahullah wa jazahumullahu khaira to kun wannan su ne abinda malai ke koro mana na aƙidu na ahlus sunna sai al'ajal wal khalqu mayyituna bi ajalihim to na gabar mu tsaya anan saboda a ƙurewar lokaci sai ya zama sun mutashi akan wannan gaba ta al'ajal mun ji as-sifat yau kenan ko alƙur'an wasifat alƙur'an kalamullahi azza wa jalla wa min ladunhu wa laysa bi makhluqin fayabidu wa kalimatullahi wa qudratullahi wa na'tuhu wa sifatuhu kamilatun ghairu makhluqatin da'imatun azliyatun wa laysat bi muhdathatin fatabidu wala kana rabbuna naqisan fayazidu jallat sifatuhu ay shibahi sifatil makhluqin wa qasurat anhu fitanul wasifina qaribun bil ijabati inna su'ali ba'idun bit ta'azzuzi la yunal alim ala arshihi ba'inun min khalqi mawjudun wa laysa bima'dumin wala bimafqud so wannan kenan insha Allah zamu takaito anan saboda lokaci idan Allah ya hada mu a cikin darussa masu zuwa sai mu tashi a gaba ta tara da ta goma insha Allah al'ajal kenan da kuma alƙaburu sannan mu ji abin da malin ya faɗa ga waɗannan matsaloli su littafin da yake da fa'ida sosai da ya kamata mu yi ƙoƙari mu nakalce shi kuma mu haddace musamman ga shi kuma littafin babu yawa takaitacce ne sosai so wannan kenan subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa